الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو أصبر أكو جوات رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da uku mun dawo za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana a jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا to alhamdulillah a yanzu dai idan ƴan uwa ba su manta ba muna a cikin suratul ahzab inda muka kwana akan ha- aya ta hamsin da shidda wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wanda jiya lokaci bai ba mu ikon karasa bayanai ba wanda mun yi magana akan salatin da yanda ake salati da falalar da mahimmancin salati amma ba mai magana akan falalar salati ba wanda shi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda in an kalli falaloli da bayawwakin da Allah subhanahu wataala ya tara a cikin salati to ya kamata dukkan mai hankali ya mai da tunanin shi da rayuwar shi ya zama mafi yawan ta salati ne kamar hadisin da na karanta a jiya wanda annabi alaihi salatu wassalam yana cewa duk mutumin da ya mun salati ɗaya to Allah zai mai salati goma idan mutum ya mun goma Allah zai mai ɗari idan mutum ya mun ɗari Allah zai mai dubu idan mutum ya mai dubu to da ka za mu shiga aljanna da ni da shi a jere kafaɗa da kafaɗa kuma haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutanen da suka zauna a wani gurin zama ya zama sun yi zaman nan har sun tashi ba su yi ma annabi salati ba maza Allah ya ce to matsayin wannan zaman kamar mutanen da suka tashi akan mushen shaki ne abin da ya hana mai gun muhimmancin zama shine salatin manzo Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an turmuza hancin wani mutum an turmuza hancin wani mutum an turmuza hancin wani mutum sai da ya faɗa sau uku ya ce shi ne mutumin da aka kira suna na bai mun salati ba yana daga cikin baiwar da Allah ya yi mu manzo Allah da yake cewa wa rafa'ana laka zikra Jibril ya tambaye Allah da kace mu annabi wa rafa'ana laka zikra me kake nufi ya ubangiji yace baka ga duk inda aka kira suna na ba sai an kira na shi din da aka ce la ilaha illallah sai ce Muhammadu rasulullah in bai kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah ko mai kuɗuba ne da ya ce alhamdulillah sai ya ce wassalatu wassalamu haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito daga gida ya ya shiga masallaci sai aka ji zai taka minbari sai ce amin yawo matakala ta biyu ce amin yawo matakala ta uku ta ce amin bayan an gama ya gama ba an yi sallah ya sabu suka ce ya rasulullah mun ji kayi wani abu wanda bamu taba jin shi ba ka ce amin amin amin yace to wannan amin uku mu dauki mahallin shahidin kawai yace mala'ika jibril ne Allah ya aiko shi waje na da wasu addu'o'i guda uku daya kan iyaye daya kan ramadan daya kan salati gare ni ya ce, Mala'ika Jibril ne ya ce mun Allah ya ce duk mutumin da ya riski iyayen shi guda biyu suka tsuwa tare da shi bai masu biyayyar da ya shiga aljanna ba, idan Allah ya kai shi gidan wuta to Allah ya kasan kasan kasan wuta da shi. Jibril ya ce kuma Allah ya ce in ce maka ka ce amin. Jibril na addu'a, annabi na amin. Wannan addu'a akwai magana cikin ta. yace na biyu kuma mutumin da ramadana ya shigo har ramadana ya wuce tun daga ɗaya ga wata har ƙarshen wata bai yi aikin da aka kai shi aljanna ba to shi ma in Allah ya kai shi wuta ya kasan kasan kasan wuta da shi kuma Allah ya ce ma Jibril ka ce ma annabi ya ce amin dan Allah ya san halin manzo Allah saboda rahama shi ya ce Allah a tausaya to Allah ya yanke hukunci yace na uku kuma shine mutumin da aka kira sunanka sallallahu alaihi wasallam aka kira sunanka bai maka salati ba to shi ma idan Allah ya kai shi wuta yayi kasan kasan kasan wuta da shi to da haka dan uwa wajibi ne mu rinka yi manzo Allah salati dan me ko lahira ka je ba abinda za a tambaye ka a kabari martaba annabi za a tambaye ka da ka shiga kabari mutane na gama rufe ka suka tafi abinda da mala'iku sun zo suna zuwa manzo Allah zai zo sai a ce ma kunta ta kula biya za rajul wannan mutumin na tsaye maki kike faɗa game da shi idan kai na kirki ne ka shaki ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida bawan Allah ne kuma annabin Allah ne ba za su tambaye ka sallah ko azumi ko zakka ce yi kwanciyar ka kai baccin ango a ɗakin amare shi an gama da kai kawai ka san manzon Allah da haka ‘yan uwa mu dage musamman zan Allah, mu dage mu so annabi, mu dage mu bi annabi, mu dage mu rinƙa mai salati. Manzo Allah ya ce wanda ya fi ku soyayya a wajena, ya fi ku kusantakar zama a wajena shine wanda ya fi yawan yi mun salati. Wanda magabata, Abdulwahab Sha'arani yana faɗa cewa daga cikin masu yin tarbiyya ce akwai wanda suke yi ma almajiransu tarbiya kullum sai mutum ya yi salatin annabi dubu hamsin. Shi yasa da aka tambayi Shehu Tijjani radiyallahu anhu aka ce mai wane ne masoyin Allah masoyin annabi. Shehu Tijjani ce mutumin da kullum zai ma annabi salati dubu hamsin. Kuma wannan bai da wata wahala. Bai da wata wahala da ka sa kanka yi za ka ci gaba da yi. Allah ya mana muwafaka. Innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah وعد لهم عذابا مهينا Allah subhanahu wata'ala ya ce ya rasulullah ga sako na zuwa ga al'umma wannan an ce dalilin wannan sauka aya akwai fuskoki guda uku fuska ta farko a cikin yakokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yaki yahudawa da ya je aka yaƙi da Yahudawa sai aka samo ganima da yawa daga cikin ganimar har ya zama akwai sayyidatuna Safiyyat bint Huyay bin Ahqab mata ce diyar sarkin garin kyakkyawan mata kuma ga ta gajera dirara ga ta da jiki to he wanda daga cikin sahabbai yazo ya ce ya rasulullah ban da mata ina son ka bani baiwa sai annabi ya ce je ka zafi ɗa yana zuwa kawai sai ya zaɓi safiya bayan ya tafi da ita da daddare ne da da yamma ne haka sai ya je ya kunna fitila da ya kunna fitila ya ga fuskarta sai ya ɗauko ta ya dawo da ita ya rasulullah wannan ta bi ƙarfi na ai ta ba haushi da ke ta wai bugi sai bugi ai wannan ta bi ƙarfi na ya rasulullah shikenan annabi alaihi salatu wassalam shi ma ya dube ta sai manzo Allah ya ce to wannan tawaci ai kaga lokacin ai ta zama kaman sulai da miliyan ko kaman sulai da miliyan ta zama kaman ka ba mutum kyautar sulai ne ya ce yayi mai yawa ko sai muloniya ya zo ya ce ka bashi gudunmuwa ya ka bashi sulai da Allah ya san ka bashi wani abu to shikenan karshe dai annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya mai da safiya ya ce to matar shi ce ƙarshe ma sai annabi ya ce to sadakinta tunda baiwa ce mazala ce ya yanta ta kuma yancinta shine sadakinta to wannan abun sai ya zama kasan mutane sai ana ɗan maganganu gefe munafukai ai shi annabi duk inda ya ga wata kyakkyawan mata ko ta ɗaya wani maɗaukaki ko ta ɗaya mai kuɗi sai annabi ya aure munafukai wa annabi wa sallallahu alaihi wasallam gayi nan ma ai kaga gayi nan yanzu ya zo ya aure Aisha dan ya samu kan Abubakar gayi nan ya auri ɗiyar Umaru dan ya samu to yanzu kuma ga wannan ɗiyar sarki ya ji an kashe mijinta an kashe ubanta kuma ya aure ta kaga yanzu duk abin da ta mallaka zai aika an so kawai ya sa cikin aljihun shi kaji annabi ma bai sha ba ina ga kai to shine Allah ya saukar da wannan aya sai ce to waɗanda suke cuta Allah da annabi Allah ya tsine musu wasu malaman kuma suka ce a'a wannan aya ta sauka ne akan Usama dan Zaid wanda a karatunmu na bara mun yi magana auren baban shi Zaid bin Haritha na gaya muku cewa bayan Zaid ya yi wafati a yakin Mu'tata annabi ya dauko soyayyar Zaid ya maida mu Usama bin Zaid to akwai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya shirya zuwa daukar fansa garin Mu'tata inda aka je da mun shan Zaid ya shahada can Abdullahi ɗan rawaha ya shahada, can Ja'far ya shahada. Manzo Allah ya shirya ɗaukar farza. To ana cikin wannan an je Hajjatul Wada'i an dawo manzo Allah ce da an dawo za a tafi. Ko manzo Allah na dawa sai rashin lafiya. To a cikin rashin lafiyar nan manzo Allah ya shirya wannan tawagar yace lallai kafin ya koma ga Allah su tafi su je su ɗauko fansa. Kuma da manzo Allah ya tashi sai ya ɗauki Usamatu ɗan Zaidin wanda an tura baban shi ya shahada sai annabi ya ɗauka ya ce shi ne kwamandan yaƙi kuma lokacin shekarar shi goma sha kafa. Wanzu Allah in ya fito ya zo ya ɗan shishire wasu abubuwa na yaƙi sai rashin lafiya ya rinjaye shi sai ya koma gida wani lokacin ba zai fito ba sai da yamma wani lokacin ma sai da safe yana jin nauyin jiki. To shikenan su ma sai aka dan ware maganganu kun gani ciwaye mu annabi yawa yanzu kun ga ga yana ya fara na daya yara yaro dan shekara 18 me zai iya kamar dai suna nufin a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah kamar suna nufin ko annabi ya hudi a'udhu billah to shikenan manzo Allah alaihi salatu wassalam ya tabbatar da shi ya kulla tuta da hannun shi ya bashi manzo Allah na kwance bai da lafiya manzan Allah ya fito ya hito yana jin jiki yana dogara sanda yana masa rakiya sai ya zama ba ta nisa da masallaci manzan Allah ya dawo gida sahabbai aka yi ta koke-koke kai sai na abubakar Allah ya kara mashi yadda sai ya fita ya bi su wajen gari ya ce kai ku dakata jikin annabi ya yi nauyi kuma ga madina ta ɗauki damuwa ganin halin da annabi yake haka da Allah ku dawo domin ladabi ku dawo mu zauna mu gaya Allah zai da jikin masoyin shi idan manzo Allah ya samu lafiya sai ku tafi kaga wannan babi ne na girmamawa to zaka ji masu suka Abubakar a irin nan ana cewa annabi ya kulla tuta Abubakar ya kwanci shikenan suka dawo ko bayan yan kwanaki ba ba ai sati ba manzo Allah ya yi wafati to bayan manzo Allah ya yi wafati an gama abubuwan da ake an yi mubaya'a da sayyidina abubakar abinda sayyidina abubakar ya fara yi sai ce ina usama ta dan zai yace gane yace tutar da manzo Allah ya kulla ba zan kwance ta ba ku zo ku tafi yaki shikenan suka kama hanya kuma da za su tafi Usamatu na kan doki ɗan shekara sha takwas. Sai na abubakar ɗan shekara hamsin da takwas shi kuma yana ƙasa yana mai rakiya. Ko takalmi babu. Usama na cewa ya ya ya halifata Rasulullah. Ka koma ya ce a'a. Ya ce ai yanda annabi yake muku rakiya yana da lafiya haka zan muku rakiya kuna da lafiya ina da lafiya yace to ka sa takalmi mai yace a'a ai duk inda ta manzo Allah ya taka da rakiya da takalmi ni bai kamata in taka shi da takalmi in rakiya ba ka ji girmamawa mala shikenan ya raka sai ya raka sai da suka yi nisa kunna sai na abubakar ya dawo da shi da jama'a kuma suka ji Allah ya ba su nasara to shi ma wannan an ce yana daga cikin dalilin sauka wannan ayat su munafikai sun rinka yin maganganu ai an san wayancan mutane an ci karfin su yanzu ba su da makaman yaki shi yasa aka tura wanda ake so su je su samo ganima mu da ba a so mu ji ba a nada mu mun tafi ba to shine Allah ya ce to masu yi ma annabi haka Allah ya tsile musu wannan Usamatu dan zai san da manzo Allah yake mashi shi an ce sayyidina Zaidu fari ne tas yanda ka san auduga amma hikimar Allah kuma da ya haifi Usamatu sai ya haifi Usamatu baki kiran kaman bagawai da yawa Usama zai zo gun manzo Allah sai annabi ya rinka sa rigar shi yana share mai majina rigar manzo Allah zai dauka ya share wa Usama majina ko kuma in Usama suna wasa da yara haka yayi kuka ko ya kura yazo sai manzo Allah ya sa mai yafi shi ya goge mai fuska ya goge mai fuska wata annabi ya ce law kana Usama jariyatan la zayyana yace wallahi Usama da mace ce budurwa yace wallahi sai na kawata shi ai an fahimta ko da mace ce ai ana ba ana ba rigimar kala yanzu ake ba a ce mace kala annabi ce yanda yake bakin nan yace wallahi da mace ne na mai da shi kala na mai da shi farin balarabe tukun auren da shi saboda soyayya wata rana bayan wafatin sai na rasulullah da wafatin sai na abubakar ali bajin sai na umar sai na umar ya rinka yin bonanza ta dukiya yace muhajirun kowa a akawun ɗin shi a zuba mai dirami ɗari biyar ko dinari ɗari biyar ansaro a zuba masu kaza ahalul baiti a zuba masu kaza kowa da matsayin shi to idan aka gama sai a zo wajen yara idan ya zo abinda zai ba sayyidina usman dinari ɗari biyar haka yake ɗauka ya ba usama ta ɗan zai wata rana ya taɓa ɗauka ya ba usama ta ɗan zai dinari ɗari biyar ya ba a wani daga cikin sahabbai dinari ɗari biyar to sai ɗan wannan sahabin ke magana yana cewa ana fifita yara akan iyayenmu a gaba sai na umar ba sai sai na umar ya yi murmushi ya ce a'a ba umar ba ne ya fifita su ya ce wanda ya girmama babanka shi ne ya fifita su da haka usaba yana da daraja yana da girma ko lokacin da aka yi ta rigingimin su Marwan, halifancin Marwan da sauransu, ya rinka samun abubuwa an ce wata rana Marwan ya zage shi. Saboda yana gani yana da mulki ya zagi Usama. Sai Usama ya murmushi sai ya ce to ba komai. Ya ce wanda zai share min hawaye bai nan balle in yi kuka. wanda kuma zai rama min ya ɗaukan mun fansa bai nan balle in yi kuka da haka ba zan rama ba na barka da wanda ya san mutunci na marwani kawai yana kan kujerar mulki sai ya faɗo ya fashe da kuka ya ce wallahi lokacin da nake zagin ka na manta matsayin ya ce amma kana faɗin kalmar nan ce sai girmama wadda manzo Allah yake maka ta dawo mani da haka yana da daraja da yana da kima to an ce wannan aya da zamu karanta wannan dalilan suna daga cikin dalilan saukar da ita Allah subhanahu wataala ya ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu haqiqa wa'innan wa'inda suke cutar da Allah da kuma manzon Allah dan malaman tafsiri wasu suka ce a a cutarwa annabin ce Allah ya shiga ciki kamar misali ne kawai ka dawo zaka ji ka dawo gida kawai ka zo ka iske wani mutum ya shara ma matar kamari da Allah shi ita kaɗai ya ɓata wa rai? hadda kai ko to shi to shi yasa Allah sai ya shiga annabin akai mawa amma Allah ya ce hadda shi wasu malaman kuma suka ce a'a cutarwa Allah daban Allah ya dauko irin cutarwar da ake mashi ne kuma ya hada ta da cutarwar da aka yi ma annabi cutarwar da ake ma Allah Alƙur'ani ya gaya mana cewa kafirai suna cutar da Allah musamman in ka ɗauki da an yi magana sai ka ji suna cewa ittakaballahu walada Allah yana da ɗa Allah yana da ɗa ko suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata haka nan kuma suna danganta halitta ga wani Allah kuma haka nan kiristoci sun ce annabi Isa ɗan Allah ne Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah ne haka nan kai ba su ba sauran mutane ma Allah subhanahu wataala ya ce yuzini ibnu adam dan adam yana cuta ta inji Allah aka ce Allah ya dan adam zai cuce ka yace yasubbu dahara ai yana zagin zamani duk mutumin da zai ce a zamanin nan Allah wadare zamanin nan kaza kaza to yana cuta Allah Allah ya ce ai ba wani zamani ni ne zamani ni ne ke juye dare da rana in ka zagi zamani to ka cutar da ni to ga dai hanyoyin cutar da Allah nan da yawa kamar irin sassaka gumarka cutar da Allah ne kamar gayi nan dai abubuwa da yawa cutar da bayan Allah cutar da Allah ne kai hatta kashe dabbobi cutar da Allah ne to shine Allah ya dauko wannan laifin da ake mashi yace to ai annabi in an maka ni ma ana min irin wannan cutar waye Allah ya hada baki ɗaya buge masu laifin ya tsine masu an ce wata rana akwai wani annabi daga cikin annabawa wannan annabin yana zaune wasu na cewa annabi Daniel ne sai muta kafiran zamanin shi suka nemi a yi masa ruwa Allah bai ruwa ba saboda kafircinsu duk matakin da za su ɗauka suka ɗauka. To sai annabi Daniel yana wa'azi yana cewa ba mai iya ruwa sai Allah, ko mutane damun sun san sarki bai iyawa, kowannan sarkin sai ya yi hawa, sai zuwa gidan annabi Daniel. Ya ce, Daniel, ka ce Allahnka shi ya ƙi mana ruwa ko shi ke da mulkin sama mu muna da mulkin ƙasa. Ya ce, To zan aike ka gun Allahnka. ka je ka gaya ma ka idan bai mana ruwa ba zan cuce shi annabi da ya ce a'a kai dan aike ne kawai na aike ka gun ka ne ka je ka gaya mai na rantse da girman mulki na in bai mana ruwa ba ni kuma zan cuce shi to annabi da ya je munajati da Allah cikin dare bayan an gama sai Allah ya ce Daniel ina sakon da sarki aiko ka yace ubangiji ai kafi ni sani yace to kaje ka tambaye shi wace cuta zai mun in ya hudu cutar ni ko zan yi ruwa annabi Daniel gari na wayewa je ce ma sarki to ubangiji na aiko ne yace ka faɗi cutar da zaka yi mai yace ai babu wata cutar da zan mai illa banda in bai mana ruwan nan ba daman talakawa da fakirai ke cinye mana abinci za mu dinga kashe su sai kawai ga Jibril ya ce Allah ya ce ka ce mai yayi hakuri ga ruwa nan za a yi dan kada a cutar da muskinai da fakirai yana daga cikin nau'in cutar da Allah subhanahu wataala ka rinka taba mai bayi in kana taba ma Allah bayi ka cutar da shi to wanda suke cutar da Allah da manzon Allah shi kuma cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babbar cutar da manzan Allah ka ki an sassakon shi da yawa zaka ji Allah yana annabi lallashi ya ce wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkur kada kai bakin ciki ya rasulullah kada ka zama cikin damuwa cuta ta farko kenan cuta ta bi akwai cuta ta maganganu wanda ake gaya wa manzan Allah yawan yanda kafirai ke ce mai mawaƙi boka makaryaci mara hankali gaye nan gaye nan wannan cutarwa ce ta baki kai yana daga cikin cutarwar baki ya zama cewa ana faɗin maganganu masu nauyi a cikin danganin manzon Allah. Annabi alaihi salatu wassalam wata ran akwai wata ce Abu Lahab amma ta musulunta ina ne ko Subai'a take ne ko Atika ta musulunta. To duk in ta zo za ta wuce ita in za ta shiga gidan manzon Allah irin matan nan ce ne kamar wata mai dan fisga fisga haka. idan ta zo za ta shiga ko wani ya tsara kofa annabi kaman bawa sai ta kai ta Allah ka ba mu gidanmu ne ta wuce to wata rana ta zo ta aike wani sahabi shike tsaron kofa kawai tana zuwa ce ka ba mu gidanmu ne sai kawai sai ta ingije shi to da sahabin ya fadi shi kuma yana tashi sai ya ce mata bintu haqabin nar diyan makamashin wuta ya abu labin ce ba alƙur'ani ya ce tabbare da abu bishiya sai su lanaran za ta la'abu wa maratu amma ɗiyar garwashin wuta kawai tana ji wannan ya ta shiga gida ta fashe da kuka ko maza Allah na ciki kaman kanwa annabi ce ya jawo ta ni aka yi maki mai aka yi maki sai ya rasulallah sahabbanka ke ce mun ɗiyar garwashin wuta maza Allah kawai sai ya fito ya zo ya je hau mimbar ya ce kowa ya zo masallaci ya ce wai jama'a me yasa kuke cutar da ni ne a cikin dangane na me yasa kuke cutar da ni sai da ya maimaita su uku abu aka ce rasulullah me aka yi ba asali ba yace ya za a rinka ganin ƴan uwata ta yi imani da Allah ta yi imani ne kuma a rinka ce mata diyar gabashin wuta ku daina cutar da ni a cikin dangane na sun sahabbai aka yi ta ba annabi hakuri aka yi ta ba annabi hakuri aka yi ta ba annabi hakuri kuma zala ya sauka minbar kaga ashe a taɓa dangantakan manzon Allah ma ta kafirci za ta cutar da annabi ina ga kuma ta musulunci ina ga kuma ta iyayen annabi abin da ya kamata a kula kenan mutum ya hau mimbar ya ce wai iyayen manzon Allah suna wuta kuma ya ce wannan karatu ne wai karantawa yi yanzu shi kenan ya kaje layar annabi ya ce gaishe ka babban mujahidi ya ce Allah wannan zai yiwu yanzu ko ni na zama shugaban ƙasa sai a ce innata da babana na nan amma a ce ai har yanzu babana express yake hawa a ce har yanzu innata ya dai a samun mata express ba ta hau in za ta anguwa ta Allah arziki na yayi to a ce manzo Allah a ce duk wannan bananzar da zai a lahira har shi dan ya ga banzan ta ce zai shiga aljanna amma a ce ya kafa shigar da iyayen shi aljanna ai su ko su kalmar shahada ko kada su yi ko su ai tun da ne sun haifi ma'aiki ai sun gama wallahi sun gama radiyallahu anhu da haka shi sa Allah ce wanda suke cutar da Allah kuma suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine masu a duniya kuma ya tsine masu a lahira malamai suka ce To me yasa Allah ya dauki la'ana guda ɗaya ce ya tsine a duniya ya tsine a lahira aka ce a ai duk wanda ya cutar da annabi abinda Allah zai fara mai a duniya zai hana shi ya tuba ba zai tuba ba kuma ka auna ka gani wallahi in dai mutum ya yi miyagun maganganu game da manzo Allah za ka ga yana ta kuzan wahala talauci ya dabaibaye shi bala'i na ta tsalle da shi amma kullun kallo kan daidai yake to Allah ya tsine mai tun a duniya ka taba jin irin wanda suka yi ma annabi wannan jafa'in sun tuba ai sai dai su ƙara makalkala bala'i da masifa su ta yi ciwo ya buge su talauci ya buge su wahala ta buge su ki ban kwana da mutunci kuma haka za su mutu ka je dukka auna ka gani yanzu da Allah duk irin wanda suka rinka taka da la'ilu da ishiriniya a garinku dan Allah waye ya tuba cikin su ba wanda ya tuba wallahi ya koma ga Allah to shin za malamai suka ce la'anahumullahu fid dunya Allah ya tsine musu tun a duniya ba hanyar da za su ji su samu rahama Allah haka nan kuma wal akhirah kuma Allah ya tsine musu ya nisanta su da rahama a lahira wa addalahum azaban muhina kuma Allah ya tanadan musu azaba ta wulakanci a lahira za su wulakanta a gaban halitta kuma za su dawoma a gidan wuta Allah ya kiyaye mu na'am والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minat ita kuma wannan aya ita ma an ce dalilin saukarta tana da mudabaka da ayin hijabi da muka karanta shekaran jiya wanda muka tsawaita bayani jiya da kuma ayar da zamu karanta yanzu ya ayyuhan nabi dalilin saukar ayin hijabi bayan Allah ya yi umarni mata da maza a ranka sa hijabi kada a ranka fita irin fitar jahiliya to sayyidina Umar ka san shi Allah ya mai wata baiwa shi da Allah ya ce ya hana doka to tun kan a nada shi dan sandan dokar he ya zama dan sandan dokar kawai shi za sai sayyidina Umar al'ada shi duk inda yake yawo a duniya da bulala hannun shi da an taba doka Allah to yanzu zai bada kashi a kalli lokacin da ayat giya ta sauka mana ko da Allah ya sauka da innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam wa jizun min amali shirk fastanibu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytan an yuqiya bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddukum an dhikri Allah fa hal antum muntahun an ce yana zuwa da Allah ya ce fa hal antum muntahun kawai sai ya tashi sai dai ya ce salamu alaikum gidanka da ya san inda kake dafa giya ya je ya samu tukunyar ya bushe kuma ya je shan gida shi kan ai bayanin aya ya ci gaba da aiki kawai wata rana a halifancin shi ya taɓa shiga kasuwa sai iske wata mata tana sai da nono sai tana ce ma ita ɗan ƙararrawa na ga naki ya kusa ƙarewa da ya dawo ya dinga zura mata bulala sai da ita da kanta ta ɓarar da ƙwaryar nona to shi sai na umara ka yi shi inda Allah ya ce ga doka to shi ɗan sandan doka ne shi yasa ga ga halifancin shi sai ya dunkula ya jawo alaƙar hali a manzancin manzon Allah ya haɗa da halifancin sai na Ali ya dunkula duk wani ci gaba da kake gani musulunci ya samu to a halifancin sai na Umar shekara 12 nan da wani abu shine mafi yawa aka same shi kai sai na Umar ba saboda ci gaba da iya tsara mulki shi ya zo mu fidda titina titi wannan da kake gani sai na Umar shi ya fara fidda titi a duniya sai da ya titi yace tunda ayar raquma suna zuwa a rushe gidaje a fidda titi inda raquma za su rinka wucewa sai da ya fadin titi kamu 60 kuma in aka ce wannan doka annabi ce ko wannan abu ne wanda manzo Allah ya taba to sai da Umar in yazo kan shi to za ka sha mamaki irin wannan an ce lokacin da ya faɗaɗa masallaci don shi ya fara faɗaɗa masallacin manzo Allah har yanzu idan ka je ka shiga masallacin manzo Allah za ka ga ginshiƙan daidai masallacin manzo Allah sun fi kowanne girma daga nan kuma iyakan na Umar ba su kai girman wannan ba daga nan sai na kowa an ce lokacin da yake faɗaɗa masallaci sai ya kira ka ya ce wani nan gidanka ne eh to muna son za mu faɗaɗa masallaci za mu kai ka iyakan madina za mu baka fegi kaza kuma za mu ma gidanka kuɗi za mu biya kuma za mu maka kyauta haka ya dinga yi ma mutane ana faɗaɗa masallacin madina sai aka zo gidan sai na abbas bin abdul muttalib da aka zo abbas ya ce shi ba zai bar gida ba duk lallaba da za a yi mai dole ya zama gidan shi rabi na cikin masallaci rabi na waje to akwai wani indararo a masallacin an daga ginin masallaci dole in an yi ruwa in dararo ya zubo cikin masallaci. To rannan bil amrul muqaddar kawai ana sallar magriba sai ruwa yake ci. Da in dararo ya dinga zubar da ruwa sai da ya jike masallaci baki daya. Sai na Umar yana sallame sallah ya aka aka ce ai in dararon gidan Abbas ne. Kawai ya je ya tsalle da kanshi ya girgije in dararon ya yadda. sai Abbas ya ce alhamdulillah ce daman nazo inda ake so a wuri yace ka san abin da yasa yakin sai dama gidan nan yace ya ce wannan indararan saboda annabi ya kafa shi ni ko ban iya cire shi amma tunda ka cire shi to na bada gida sai da umar ya ce da Allah lokacin da annabi ya gina ya sa shi me ya hawa ya ce wallahi ni ne na duka annabi ya hau bayana ya kafa shi ce to na hana ka da girma Allah ni ma na duka ka hau bayana ka maida shi in dararan da annabi ya- ya kafa kuma Allah shahid dai sai na Umar Allah ya kara mashi yadda bayan an yi ayi hijabi mata sun dinga fita ana ta rigima da su kamar yadda aka yi ta rigima din nan da ƴan hizba mace ba hijabi a ce ga ƴan hizba nan ta koye ai haka aka yi ta yi ko to haka aka rankai da sai na Umar duk inda aka ce mai ai can ko mun ga wani gungun mata duk ba lullubi sai ni hican da bulala to da mata sun gashi sai su watsu sai wata baiwa ita ba ajama ce ba ma ta jin larabci ba ta daɗe da zuwa ba kuma ta yi shiga yawan ta jahiliya mata na gudu ita ko ba ta san sai na umar ba da koya zo ya same ta da bulala ta ji a jikinta muta shikenan masu ita sai kawai suka ɗauko ta bayan ya gaba ba ta kashi suka kawo ta gobin Allah saboda su suna neman haƙƙin baiwar su Umar ya mata dukan da ya wuce iyaka to kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mare wata magana kawai Jibril ya zo da wannan aya wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad iktamalu buhtanan wa ismam manzon Allah ya ce to yace ni yanzu ba zan hukunci ba hukunci na shine Allah yayi hukunci abubuwan da kuka zo ka faɗa Umar yayi kafin in kira shi to Allah ya ce kun mai ƙarya ba gaskiya bane da ka ta do ta taka doka Allah Umar ya hukunta ta ku tashi ku bani gobe to wasu malamai sun ce wannan shine dalilin sauka wannan aya Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minat lalle wa'innan wa'inda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata bigayri maktasabu ba tare da muminan nan maza ko mata sun aikata abin da aka ce sun yi ba. Allah ya ce, To, masu yin wannan, faƙadita malubu ta nan, haƙiƙa sun ɗauki wani ƙiran ƙarya mai girma wa isban mubina kuma sun ɗauki zunubi mabayyani. Ma'ana wa'incan da suka yi ƙara, suka zo suka gaya masai na umar wannan maganar, to lallai ƙarya suke abin da suka ce umar ya yi bai yi ba. Allah ya goyi bayan sai na Umar. Wannan ma sharhin malamai. Malamai sun dinga yin sharhi akan wannan aya suka ce to me yasa Allah ya kawo mu'minai maza da mu'minai mata? Aka ce wannan in ka kula da wannan ayar sai in ka koma suratul nur. Allah ce wa wallazina yarmuna al-muhsanat. Ko ne ne sun malamiyatu? A ba shi ba. A Qur'anin kenan. Allah ya ce shan ma yana cewa wanda wanda wanda zai gune an tashi innal ladina yuhibbuna an tashi al fahisha fil ladina amanu na walla innal ladina yuhibbuna an tashi al fahisha fil ladina amanu na lahum azabun waya qur'anin diga al ramomi zai rike dawuri to mahallin shahidi dai shan ma Allah subhanahu wataala da ya gama hukuncin sayyidatuna Aisha sai Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa to wa'inda suke wannan wanda suke wannan abu lahum azabun alim suna da azaba mai radadi sai malamai suka ce to nan ma Allah na ƙara jan kunnen masu imani ne game da yi ma mumini namiji da mumina mace ƙazafi akan abin da ba su aikata ba to duk wanda ya wannan ya ya dauki kiran ƙarya mai girma da kuma zunubi mabayyani Allah ya kiyaye na'am يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin bayan Allah subhanahu wataala can a karatunmu na shekaran jiya ya faɗi cewa masu imani kada su rinka zuwa wajen matayen annabi su yi wasu maganganu da su sai bayan shamaki. To wancan magana kuma sai Allah ya dawo da ita nan fili, ya ce to wannan doka ta sanya hijabi da sanya shamaki, to doka ce daga Allah. zuwa ga annabi da ‘ya'yan shi da matayen muminai baki ɗaya. Allah ce, “Ya ayyu annabi, ya kai wannan annabi, kulli azwajika ka gaya ma matanka wanda an ce lokacin manzo Allah yana da mata guda tara wa banatika ka gaya ma ƴaƴanka mata an ce a lokacin sayyidina Fatima ce kadai manzo Allah bai auren ba wa nisa'il mu'minina kuma ka gaya ma matan mu'minai baki ɗayan su yudunina alaihinna min jalali min jalabibihinna lallai ne su rinka kusantar da mayafansu a kan jikinsu shi ne dai dogon bayanin da muka yi jiya na hijabi wanda shi ne wannan shi wannan jilbab ɗin kamar yadda na faɗa zani ne mai faɗi kamar wani bargo ne haka wanda duk lokacin da mace za ta fita za ta ɗauko shi ta kululluɓa shi a jikinta sai ya zama lokacin za ta kululluɓa shi ƙwari ɗaya ya fi tsawo sai ta saka wannan hancin a baya ta bullo da shi ta kafadarta sai ta dinga kewaya wannan in ta kewaya sai ta dawo da shi kanta sai ta kewaya a kanta kamar za a yi rawani sai ya zama ƙwayar idan ta ce kadai a waje to duk inda za ta je sai ta tafiyarta inda ta je za ta cewa shi kenan sai ta kwance abinta ta aje ta hidimarta in za ta dawo kuma sai ta sake nan da abinta dai ko ina aka take yawwa yawan shi wasu na yin shi ko kamar dai lufayan nan da na faɗa ji ai haka suke yin ta ko yawa to dan haka wannan shine shi kuma an ce dalilin da yasa Allah subhanahu wataala yake ƙara jaddada wannan ka san shi akwai wani abu ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mutumin kirkin da kake tunanin ka gari a zamanin ka to akwai irin shi zamanin annabi to kuma duk wani lalatacce da wani ɗan iska da kake gani akwai irin su zamanin annabi yanzu ya ƙarshen lalacewa ba ɗan daudu ba to hadisi ya tabbata an kawo ɗan daudu gaban annabi kuma bai ji kunya ba yazo yana ta wannan kare kare annabi ce kai wannan wa kace Allah wai dawai shi muhandisi ne yazo yake ya zama mace annabi ce kanku ƙara shigo mana shi gari ku kai shi can wajen gari ba da iya lalacewa ba kenan akwai barayi akwai ‘yan daba, akwai mashayan giya, amma ka san abin da ya sa suka samu girma? Saboda annabi na cikinsu. Shi yasa dole ko me za a yi da an magana su dole ka ce rabbi Allahu anhu. Buhari ya roshi hadisi. Akwai sahabin da shi bai da burgewa illa banda kullum ya je ya samu abin kyauta ya ba annabi. Amma kuma Allah ya jarabe shi da shan giya. da yawa ma in ya je bai da kuɗi ya ciwo bashin abin ya kawo ma annabi in an matsa mai kuma ya zo gun annabi ya ce ya rasulullah bashin da na ciwo ne aka matsa min wannan ya kawo ma kaza in akwai abin da za a biya su a biya su kuma annabi ya biya ce gobe in baka da kuɗin ka ciwo bashi ka kawo mana Allah ba masoyan ka kake ba kyauta ba to amma duk da wannan wata rana ya shawo giya an zo ai mai an yi mai haddi lokacin manzo Allah haddin giya ba bulala 80 bane sai dai annabi ya ce a buge mutum fafafas a bubbuge a bubbuge ya tafi an bubbuge shi ya tafi sai mai wuce gona wani mai wuce gona da iri ya ce Allah wadda ranka Allah ya la'ance ka manzo Allah ce kakka ƙara la'anta shi yana son Allah da annabi amma haƙi ya yi sha gashi an ce Allah ya la'ance shi annabi ya faɗa shi ka a ƙara yana son Allah da annabi to sai ya zama kuma wanda a fahimta ba wai karatu ne ba wai cin mutuncin sahabbai bane mu mun san darajar sahabbai radiyallahu anhu to sai ya zama a lokacin annabi alaihi salatu wasallam a farkon madina saboda ƙasa ce ta sahara babu masai sai dai da magariba ta yi duk matar da ke da buƙatar zagayawa ko wani abu sai ta masa tafi duhun dare ta je wajen gari ta biya bukatunta ta dawo gida kuma he gobe haka ake yi to sai ya zama su kuma wasu mutana su kuma da magarabar tayi sai su zo su rinka zama kan hanyoyin da matan suke wucewa suna kallon mata suna kallon mata to har sai ya zama wasu daga cikinsu idan mutum ya ɗan ga wata kaman baiwa ce wadda dan ko ya ɗan taɓa ta koyi wani abu ba za a ba wa matsala haka ne za a kaman baiwa ce sai zama suna kokarin su tarbe mata to shine Allah subhanahu wataala sai ce to ayi hijabi don a rinka bambance tsakanin maza a tsakanin mata ‘ya'ya da mata bayi. To shi ne Allah ya saukar da wannan ya ce, ya kai wannan annabi mai girma, ka gaya ma matanka da ‘ya'yanka da matayen mumine lallai ne su rinka kusantar da mayafansu akan jikunansu. Allah ya ce, Zalika adina an yi orafna. wannan shi ne mafi kusantaka a gane su ko da sun fita za su je biyan bukatar su a wajen garin duk matar da ka gani da hijabi to tana nuna mata aure ce mai mutunci fala yi uzain sai zama cewa ba za a rinka cutar da su ba idan sun sanya hijaban sun sanya lullubin su to ai ko yanzu ma haka ne duk lalacewa lalatacce bai ganin mace cikin hijabi ya tunkare ta amma mata koma ta shehin garin ce in ta sawo gelaya ba ya gaban za ta hito ba ina iya tarbata in ta matsa ya ce shi ba zawari ne ko in kuma lalatacce ne ce shi lalatacce ne to da haka hijabi yana bambanta tsakanin matan kirki da matan banza alama ce wadda za a gane mutanen kirki kuma hatta lalatattun matan ma wasu ai in suna son a ce su na kirki ne ba hijabin suke sawa ba sai za a hijabi a ce suna kirki ne in sun je za su yi alfashin su can to je su yi abin su to da haka dai hijabi irin wannan da shari'a ta sani wannan shine amma dai niqabi mata sauran ƙasa niqabi wannan wani abu ne wata bid'a ce wacce ta zo lokacin da tabi'u tabi'i na masu ƙara niqabi dai wannan da mata ke ta sawa sai dai ran ƙasa abin su lokacin sanyi dan kai iska ta dame su amma in dan addini ne to annabi bai ce a yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'i na ma ba su yi ba abinda aka sani cewa fuskan mace ba tsaraici ba ce tafukan hannun mace da kafa ta ba tsaraici ba da haka a ce dole sai ta sa niqabi wannan kirkirar wasu malamai ne suka kirkira wannan bid'a suka kafa ta cikin mutanen su amma in dan shan iska ko dan sanyi wannan kina iya yi ke kika ga dama amma dai a sunna a ce sunna annabi ce sai an yi ba sunna annabi ba ce Allah ya ce anna an yi umna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance gafuran mai yawan gafara ne rahiman ko mai jin kai ne subhanahu wataala na'am فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يداولونك فيها إلا قليلا الله سبحانه وتعالى ce da ya faɗi wannan doka ta hijabi na faɗi dalilin ta shine munafukai suna tarban mata akan hanya in za su je gurare da sauransu wanda wannan yana daga cikin dalilan da ya sa bayan wafata annabi alaihi salatu wassalam da a rayuwar manzo Allah mata na zuwa masallaci za su je masallaci a jam'in sallah da su har ya kai ga sayyidina Umar Allah ya kara mashi yadda shi bai barin matar shi ta tafi in ta tambaye bai ce mata i bai ce mata a'a wannan sai ta ce mai to tunda baka ce min i baka cewa a ni kuma in na tashi tafiya ni ma zan tai ban ce maka sai na dawo ban ce ma na dawo haka take ta tafiya ana tafiya manzo Allah ya wafati sai na abgar ya wafati to a lokacin halifancin sai na Umar abubuwa sun fara lalacewa sai ya zama cewa wasu lalatattun mata sun dauki zuwa jam'in sallah wata mafakar da suke zuwa su yi alfasha tun lokacin sai na Umar ba sai na Umar an yi wa'azi an wa'azi to kuma da an taba yi a ce to ai mata Umar ma na zuwa kike sai na Umar nan sai alwala asuba daga gida ya shirya ya komai ya tawo yana zuwa masallaci sai ce yana dan uzuri zai koma gida ayi sallah sai ya koma wani guri sai ya koyi akai sallah asuba da shi yana jin ana gama sallah matar shi sai ga ta taho za ta dawo gida ai tana zuwa kawai sai yaron babe ta bi ta da gudu ya fin tattakifa da gudu sai gida sai dawo masallaci ya zama shi ida gari ya waye sai mai gida kaga abin da ya au daman kana cewa in daina zuwa masallacin na ashe mu lalacewa har ta zo Madina ka ji wa abin da aka ce to ai na ga maki dama daga ba zan ƙara zuwa ba to da haka kaji a zamanin su to yanzu da ake ta kicin sai an fito da mata sun te masallaci sai an hito da mata sun te tahajjudi sai an hito da mata sun kaza to ya kamata idan za a fito da mata su ranka zuwa masallaci ba a ce laifi bane to amma wannan matakai aka dauka na kange su daga alfasha kuma wannan matakai aka dauka na hana lalatattu da yan iska su zo wajen su wanda da in kana bin masallatan da ake tahajjud ana labarai zaka ji wani lokaci abubuwan da ake faɗa ba su da daɗi yarinya ce za ta fito daga gidan iyayenta kare sha ɗayan dare ta ce za ta je ta hajjidi amma abin da zai baka mamaki a hanya sai ga sun jero da saurayi wanda zai ce ta hajjidi mai haɗa shi da saurayi ko tsakani da Allah ba a gani wasu kuma a masallacin kan a tada sallah sai ga sun kefe da saurayi ana hira ne kawo shaɗi a masallaci to akwai wa'inda wai ana cewa wai yana aukuwa wasu ma in sun zo maimakon su tawo masallacin ɗakin abokan lalatar su suke zuwa sai asuba ta yi su koma gida to yanzu da yakka ta hito za ta je masallaci ta jera da wani saurayi wanda zai hore mata kunne da te kwance ta te bacci wanne yafi ba ana tuhuman mata su je masallaci bane shin kuma in sun je masallacin wajen sallar shin me suke samarwa wanda da yawa an ja masallaci sai an gama sallah kuma a ce ga wance da wance ta arusu ne ana dambe daga gulma da annabimanci ko ko ga wance can a zo neman biyan bashi a ce ai gunta hajiri ta ciwo bashi na kuma dole ka biya su da ba ana tuhumar mata su je ta hajjidi ba ne amma dai a kalli illolin da wannan abin ke haifarwa. Sallar farin lama, manzo Allah ce mace yace a uwar ɗakin ta yafi lada. To sai kuma ta hajjidin da Annabi Annabi alaihi salamu bai ba. Duk wannan ruguguwar ta hajjidin da ake Annabi bai yi ba. Manzo Allah sallar ashe ya dinga yi haye koma ga Allah ta hajjidin shi daban yake amma zo a taro masallaci wanda ba su sallah a hana su bacci. annabi ba wannan ne ba amma in mutane za su yi kokarin ibada sai su abun su to amma dai a nace sai mata sun je wannan wani abu ne wanda ya kamata a tsaya a kallai fa'idan mai zai bada illan mai zai bada in zai bada illa a hana mata zuwa maza su je in kuma zai bada fa'ida yan an je shikenan su je da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka wa kana Allahu ghafurur rahima lailam yantahil munafiqun Allah yake to idan dai munafikai ba su hannu ba daga abubuwan da suke yi na zuwa tarbe mata a hanya wallazina fi qulubihim maradun da kuma waɗanda suke da rashin lafiya na zuciya rashin lafiya na zuciya Allah ya gaya mana su yace fi qulubihim fazadahum Allahu marada wasu malaman suka ce duk sifofin munafikai ne wasu kuma suka ce a wannan wanda Allah ya ce wallazina fi qulubihim maradun su kuma mutane ne mazinata munafukai suna zuwa kallon mata mazinata suna zuwa su rinka neman mata idan sun fito za su je wajen gari su biya bukatunsu wal marjufuna fil madinati da masu tsegumi a garin Madina irjafi shi da kaman kace kwarmato yau ya dauko labari daga wannan fadar ya kai waccan fadar ai garin nan na je fada alhaji wani aka ce kaza kaza kaza kaza da ai garin nan ma barayi sun ce sun tada garin nan ai garin nan ma an ce sai an yi kaza ai na gani a waya an rubuta kaza to marjuhu na fil madinati kenan masu kwarmato iyaka aikin su su dauki labarin nan su kai can su dauko na can su kai na can marjuhu na fil madinati kenan da za ai mun samu marjuhu na fi an haɗin duniya kuma ko su wancan a madina kawai suke shi ko wannan yana kan gadon shi zai ɗauko wayar shi ya shiga Facebook ya zuba data ya tsara labari ya buga sai kawai kai kana kwance gidanka a ce ga ta malam ashe wata musiba ta samu garin ku ce ta mewa an ce an kashe mutum kaza ce ta ni gari gida kwance ce to ga yana a Facebook wani ga yana ya rubuta murjiku na bil madinati kira ba yanda za a yi ka samu irin wannan yan facebook din ba yanda za a ka same shi ya zo ya rubuta wani labari na alheri na karya sai dai na shari an kashe mutum kaza wani ma abin da aka yi shekara goma ne shine zai ɗauko hoton ya ƙara dawo da shi ce yanzu haka gari kaza ba lafiya ana ta kakkashe musulmi gari kaza abin da yake zo kuma garin ku ku ci gaba da kashe arna kaga yana kan garin shi kwance ya haɗa musulmi fa wannan shine irjaful marjifi kwarmatan masu kwarmato labarin gari in an yi abu ɗaya ya yaɗa ya mai da shi goma to wa'innan fa marjibuna su ne fa da aka yi isra'i manzo Allah ya ga suna cin nama wanda yake tsutsa na fita cikin shi suna ɗauka suna ci mana suna ɗaukan miyagun labarai suna yaɗa Allah ya ce to ya rasulullah wa'annan marjibuna fil madinati dinnan da munafiquna da wanda fi qulubihim la nuguriyan nakabiyo Allah ya ce ya rasulullah za mu cinna ka da su ka san duk abin da aka ce za a cinna wani da shi an san zai iya kama wannan abu Allah ya ce idan muka cinna ka da su sun malaya ja lanugoyi na kafi sun malaya jago na kafi Allah kalila shine ko Allah ya ce to kuma idan muka cinna ka da su muka sa ka da rufafe su dan kai maganin su daga nan ba za su ƙara makotaka bakar a Madina har abada kenan Allah zai ba annabi dama in ya ba shi dama kamar yadda ayar gaba za ta nuna Allah zai ba annabi dama in ya ba shi dama zai dinga kakkashe su kuma a kore su daga garin Madina. Na'am.
Mal'unin aina ma su kifu ukizu wa kuttulu taqtila.
Allah subhanahu wata'ala ce masu irin wa'annan halayen munafukancan wanda Allah ya ce in ba su bari ba da mazinata masu rashin lafiya a zukatansu da masu yada labaran banza miyagun labarai a cikin gari Allah ya ce mal'unina wa'annan tsinannu ne. tsinannu ne da Allah yanzu da malam ɗan Facebook wannan bai sai zama maka darasi ba in za ka yi Facebook ko Twitter take ko ko wane ne wane ne duk abin da za ka yi to ka san labarin da za ka faɗa manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul aw yasmut kaga gommawa in ce marjihunan na baya su baya sun sai data ba kai ko yanzu ka sai data sai ka nemi network kuma ka zo ka yada ƙarya Allah ya tsine maka ka dan girman Allah masu yada labaran da ba gaskiya ba su bari dan yau baka hau network baka ya rubuce me zai cuce ka ne wai ko an ce duk wanda ke hawa akwai wani kaso fasantar da ake bashi ne akwai kudin ka kake kashewa kuma kai ƙarya Allah ce to wa'innan masu ɗabi'a guda uku mal'unina tsinannu ne aina ma su kifu duk inda suke ukhzu Allah ya ce a kama su wa qutilu taqatila kuma ai masu kisa na kare dangi sai qutilu taqatila ai masu kisa na kare dangi saboda miyagun laifuffukan da suke da miyagun ɗabi'o'in da suke wanda wannan abubuwan suke haddasa mu musulunci matsala kaji abin da Allah ya ce ai wasu ba bai ce ai makafirai shi ba saboda shi kullum musulunci matsalar shi munafiki shi ne matsalar shi idan idan munafiki ya zama cewa kullum yana yada miyagun maganganu a tsakanin musulmi to su kafirai suna kallon shi matsayin musulmi ne da yazo ya ce masa ai an yi kaza yadda za ai an yi kaza yadda za su da ka ƴan uwa wayannan abubuwa da ake karantawa lalle ne mu shiga taitayen mu duk abin da Allah ya faɗa din nan yana magana da sahabban manzo Allah to yanzu ma da mu haƙi in an ce munafiki kan ka ga mai tafsiri ya ce ka Abdullahi bin Ubayyin ka ce da su aiki a haka kai in an yi maganan mazina za ka ce a hadda kai duk abin da Allah yake faɗa shi alƙur'ani kullun sabon littafi da kuma kullun fidda doka yake haka yan mu ji tsoron Allah mu kiyaye al'amuran mu lallai ne wajibi ne akan mu duk umarnin da Allah ya bamu mu yi kokarin aikata gurgurdan ikon mu duk abin da kuma Allah ya hane mu mu yi kokarin barin shi Allah kiyaye mu ya tsare mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to ne kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansu wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya bamu albarkar Ramadana Allah ya sa muna daga cikin bayan da ake yanta a cikin Ramadana dukkan abubuwan da suka dame mu suka damu ƙasar nan Allah ka yaye mana su alfarma alqur'ani alfarma Ramadana kowa Allah ya hore mai abin da zai azumi cikin yalwa da wadata duk wanda ke cikin kunci ko talauci ko bashi ko rashin lafiya ko damuwa ko wani bakin ciki Allah ka yaye mana Allah ka zaunar da mu lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim wa ballaga rasul mustafa alkarim alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakeel qarib da amsin kai tambaya na'am kana ani ka mun shi wa alaikum salam Amin. So, mutumin da bai sallah ya lokacin azumi, to, kaji abin da malam ma ya ce. Mutumin da bai yin sallah, ai shi daman bai cikin da'irar musulunci. Dan manzo Allah ce abin da ya raba masa da tsan mushrikai da kafirai shine sallah. Ko bai yin ta. to kaga yanzu kenan azumi ya zo dalilin azumi zai sallah ko to kenan ya musulunta ko to da Allah tun da yanzu ya musulunta shawara za a bashi yanzu ya musulunta yana sallah yana azumi to da Allah idan ramalan ya wuce dan Allah ya ci gaba da sallah amma idan ramalan ya wuce dai da sallah to ba yanzu ya ƙara koma cikin kafirci ne innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma zadu lan tuqbala wa ulaika hum adh-dhalim in bai sa ba zai shiga cikin wannan aya da haka da Allah ya kokari idan Ramadana ya wuce to ya ci gaba da sallah da azumi shi na'am Ofa. Shi kuma azumi yake yi bayin sallah bayin sallah. To ai shi kuma ita dai sallah ita ma dai ai musulmi ke yin ta. To da haka tunda bai azumi ai bai sallah amma yana azumi to yana shan yunwar banza kishin banza ne saboda bai cika ka'idojin ba shi ka'idar imani sai ka cika ka'idojin shi ka'idar musulunci sai ka cika duka na'am shikenan kala ku abu ta baki Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu Allah ya biya dukkan bukatun mu Fatiha da salatul Fatiha Gracias.